تهتدون صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
abubuwan yanzu na abubuwa ake kuna sauran tunce kuma na na shafa fede da sashe su suka kuma yan fata da su na sashe kuma akwai kasar ghana wanda muke da darakta su wanda ya rubuta su alaya yakubu hassan daga ghana ne shi ma yana nan da daga ayyukan wato jama'a na mawa ta zuwa na mata
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkanmu da saduwa a wannan farfajiya mai tara albarka don aiwatar da wa'azi na ƙasa da ƙasa a wannan gari mai albarka garin Kano. muna godiya ga kungiya ga shugabanni na agaji akan ɗawainiya da irin abubuwa wanda aka yi a wannan samina muna fatan duk wanda ya halarta wannan samina ya sanya ya mai amfani duniya shi da lahira kuma ya ƙara zagi ne damtse ya ƙara hoɓɓasa akan aikata ayyuka na alkhairi dalilin haka na so na tunatar da kaina da 'yan uwanmu akan mas'ala ta rigaye-rigaye wurin aikata ayyuka na alkhairi mu sani rayuwar nan wadda ubangiji ya ana mana aran rayuka lalle tana da ajali menene ubangiji ya sanya mana lalle dukkan kowace rai tana da ajalinta wanda baya yiwa a ƙara mata sa'a guda ko kuma a rage mata لكل أجل كتابا لكل أجل كتاب lalle kowace rai tana da ajalinta idan ubangiji ya kaddara wa bawa lokaci kaza zaya amshi ararran da ya bai da ya bashi to tabbas a wannan lokacin la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna dan haka mu yi kokari mu zage ne da mutse mu yi rigaye rigaye wurin aikata ayyuka na alkhairi ayyukan da za su kasance mana tanadi a gobe kiyama don haka idan muka koma cikin ƙur'ani zan mu gani ubangiji yana mana bayani akan lalle mu yi rigaye-rigaye wurin aikata ayyuka na alkhairi mu koma cikin suratu ali imran ubangiji yake cewa laisu sawa'a ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائبة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ويسارعون في الخيرات وأولئك إنك من الصالحين barakallahu fiki ubangiji yake bayyana mana akan wa'inda aka zuwa mazuwa littahi yahudawa da nasara ubangiji yake cewa dukkansu ba ɗi ba suke ba wa'ansu halayyarsu sun sha bamban da wa'ansu yake cewa daga cikinsu da kwai wanda suke tsayayyu wanda a- suke tsayayyu akan al'amari na ubangiji kuma suka yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar su Abdullahi bin Salama yake cewa wa'innan suna karanta ayoyi suna tsayuwa tsayakin yaddare suna karanta ayoyi na alkur'ani kuma suna masu sujada game da Ubangijinsu suna masu imani da Allah da ranar lafira suna umarni da kyakkyawa suna hani akan dukkan wani abu wanda yake mummuna haka kuma suna rigaye-rigaye wurin aikata ayyuka na alkhairi shine mahallu shahid yusari'una fil khairat suna rigaye rigaye wurin aikata ayyuka na alkhairi yace wa ulaika minas salihin wa'annan sune wa'anda suke nagari sune mutane wanda suke nagari haka idan muka koma cikin ali imran ubangiji yake bayyana mana yake ce mana wasari'u ila magfiratin min rabbikum وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Na'am, Ubangiji yake ce mana ku yi rigaye-rigaye zuwa ga neman gafara daga gun Ubangijinku, kuma da aljanna wadda haɗinta ya kai haɗin sama da ƙasa wadda aka tanada wa masu takawa. Wannan ƙarƙashin haka da kai hadisin da Imamul Bukhari da Muslim suka hudu lokacin yakin Badar da kai Umair bin al-Hammam wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan ayar yake tambayar shi shin wai aljannar da ubangiji ya mana tanadi idan mun mutu aljannar da take hadinta shine hadin sama da ƙasa yake cewa kwarai fa da da dabarin dabino a hannun shi ya yadda shi yace a a gwanda mu tahi mu nemi wannan aljanna wadda hadinta sama da ƙasa idan muka leka zan mu gani mahallu shahid a cikin wannan ayar shine ubangiji yake cewa wasari'u ku yi girgaye-rigaye zuwa ga neman gawara gun Ubangijinku, kuma rigaye-rigaye zuwa ga neman aljanna. Sanadiyya wannan kawon wannan duniya shine mu bauta wa Ubangiji diddan gobe kiyama ya sanya mu cikin aljanna shi kalkashin rahamar shi. Haka idan muka koma cikin suratul anbiya, Ubangiji yana bayyana mana akan halshen Annabi Zakariya fastajabna lahu wa habna lahu yahya.
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين barakallahu fi mahallu shahid a cikin wannan ayar shine bayan ubangiji ya bayyana mana irin addu'a wadda annabi zakariya yayi na yana neman wanda zai gaje shi akan wannan turba wadda yake ta da'awa ubangiji yace muka amsa mai addu'a shi muka mai baiwa ta samun ɗa shine yahya kuma muka shirya mai muka gyara mai matar shi bayan ta kasance bakarariya dalilin da ya sanya aka musu haka sun kasance suna rigaye rigaye wurin aikata ayyuka na alkhairi bayan wannan idan muka ɗauka zan mu gani lalle aikata ayyuka na alkhairi yana bayana samun wa bawa ta goma shi yana samun wa bawa gata a gun ubangijin shi idan muka ɗauka zan mu gani lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shi manzo Allah ya kasance yana sanya su yana kwadaitar da su akan su ringa rigaye-rigaye wurin ayyuka ayyuka na alkhairi mu koma kan hadisin da imamu imamu imamu imamu muslim ya hutar da shi hadisin da Abu Huraira aka amso shi daga Abu Huraira yake cewa lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa ku yi rigaye-rigaye ku ringa ayyuka ayyuka na alkhairi kamun rishin dama ta zo muku kamar yanda duhun dare yake cinye dare lokacin da aka rasa haske wasken wata yake cewa takan yi wani ya wayi gari yana matsayin mai imani amma dai ya mareta yana matsayin kagori ko kuma ya mareta yana mai imani ko kuma ya wayi gari yana matsayin kagori yana sayar da addinin shi da wani abu na daga wannan duniya da haka mu yi ƙoƙari mu zage ne damtse mu yi ayyuka ayyuka na gari mu yi rigaye rigaye wurin aiwatar da wannan ayyukan don mu samu rabo gobe kiyama haka idan muka koma cikin al-mustadrak na Imam Abi al-Hakim hadisi na Abdullah ibn Abbas yake bayyana mana yake cewa wani mutum ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mutum iktanim khamsan qabla khamsin ka ribanci abubuwa guda biyar kamun abubuwa guda biyar na harko yake cewa shababaka qabla haramika ƙuruciyarka kamun tsufanka da haka ka yi ƙoƙari ka yi rigaye-rigaye wurin aikata ayyuka na alkhairi ina kira ga samari ga 'yan agaji wa'inda suke masu jin jikinsu masu jin jini a jika da su yi ƙoƙari su gaggauta su aiwatar da ayyuka-ayyuka na alkhairi kamun lokacin da tsuwa zai zo kana gani ana yi ba ka da ƙudurin da za ka iya yi haka na biyu yake cewa rahiyarka kamun cutarka ta zo ta same ka ka yi ƙoƙari lokacin da ka ji kanka kana cikin lahiya ka yi rigaye-rigaye wurin aikata ayyuka na alkhairi kamun rashin lahiya ta zo ta danne ka wannan kuma abu ne wanda ubangiji ya riga ya kaddara wa kowa daga cikin mutane ba wani wanda zai tsere wa haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan mutumin ka yi ƙoƙari ka ribantu da wadatarka kamun rashin wadatarka ka ta zo talabin dukiyarka kamun rashin dukiyarka ta zo da haka mu yi kokari mu sanya dukiyoyinmu akan aikata ayyuka nagari diddan mu mora gobe kiyama da samun rabo a cikin gidan aljanna haka na ƙarshe yake cewa na na hudu yake cewa kai kokari ka ribantu da damarka kamun rashin damarka lokacin da Allah ya baka dama kai kokari ka zagine damtse wurin aikata ayyuka dukkan ayyukan da za su samu maka kusanci da ubangijinka haka yake bayyanawa na ƙarshe yake cewa rayuwarka kamun mutuwarka daga lokacin da aka ce wani an amshi ran shi to an riga ya an liƙe littafin shi babu wani abu wanda za a rubuta mai sai abin da zai bari abubuwa guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana shine idza matal abdu in qata amaluhu illa min salasin idan bawa ya rasu ba wani abu wanda zai mai saura daga abin da zai kai mai lada a cikin kabarin shi sai abubuwa guda uku wata sadaka wadda take mai gudana ko wani ilimi wanda ya karantar ake amfanuwa da shi ko kuma ya bar wani yaro wanda yake nagari yana yi mai addu'a ina wannan idan muka ɗauka zan mu gani hadisin nan yana karantar da mu mu yi ƙoƙari mu ribanci da wannan abubuwan guda biyar kamun wa'ansu abubuwa guda biyar diddinsu su zo su hana mu mu aiwatar da abin da ubangijinmu yake nema mu zo da shi haka idan muka leƙa zan mu gani da kwai hadisin da abu dawud ya hutar da shi a cikin sunan inshe duk da imamul bannawi a cikin fatahul qadir yana inkarin wannan yana bayyanawa yake cewa hadisi ne wanda yake ingantacce akan sharaɗin shi imamu abu da sharaɗin alhakim da sharaɗin imamu albayhaqi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne wanda aka samo shi daga Musa bin Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa at-tu'addatu fi kulli shay'in lalle jinkiri ana alheri ne akan dukkan wa'ansu al'amurruka illa fi amalil akhirah yace sai dai a cikin ayyuka na wanda za su kai baka zuwa ga lahira ibada wadda aka umurce ka ka yi ƙoƙari ka yi rigaye-rigaye ka yi hoɓasa a cikinta ka aikata ta a lokacin da ya kamata ka aikata ta ka rigayi saura wanda suke aikata ta shine ubangiji yake bayyana mana wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun kitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun tabbas a cikin ayyuka na alkhairi ne masu rigaye-rigaye suke yi suke yin rigaye-rigaye duk abin da zai kai ka ka samu kusanci da ubangijinka to ka yi ƙoƙari ka zagi ne damtsinka ka yi hoɓɓasa a kan shi ka aiwatar da shi a lokacin da ya kamata ka yi rigaye-rigaye ka rigayi sauran waɗanda kuke tare da su karanta hadiya wannan kissa ta Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi shi ma hadisin Abu Dawud ya wutar da shi a cikin sunan din shi yake cewa wata rana manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya umurce mu da mu sadaka yake cewa sai yayi dace wannan umurnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi dace ina da dukiya sai na garzaya gida na tahi na dauko dukiya nake cewa yau insha Allah Abubakar ba ya rigaye ni ba dama kullun kullum sai ya rigaye ni a cikin ayyuka na alkhairi wannan me yake nuna mana yana nuna mana yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke gaugawa suke haba-haba su zo su aikata su rigaye ɗan uwansu wurin aikata ayyuka na alkhairi a lokacin nan Umar yake cewa sai na tafi gida na raba dukiya ta tsaka na ɗauko rabi na kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nazo sai manzo Allah ya tambaye ni yace mana Abubakar wannan Umar mi ka bar wa iyallanka yake cewa ai na bar musu irin abin da na kawo maka a gida kenan ya kasa dukiyar shi rabi ya kawo manzo Allah rabi ya bar wa iyallan shi rabi a lokacin nan sai ga abubakar ya zo ya kwaso duk abin da gare shi ya kawo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kawo manzo Allah yake tambaye shi yake cewa abubakar mi ka bar wa iyallanka yake cewa na bar musu Allah da manzon shi a lokacin nan Umar yake cewa daga yau na rigaye na tabbatar wa kaina ba zan taba rigayenka ba a wurin aikata ayyuka na alkhairi ba wannan shi yake nuna mana yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke zagine damtse suke gaugawa akan su yi ƙoƙari su aikata ayyuka su rigayi junansu wurin aikata ayyuka na alkhairi idan muka leka gaggauta ayyuka na alkhairi za ya gadar wa bawa da samun ni'ima a gobe kiyama a cikin gidan aljanna shine ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul waqi'a was-sabiquna sabiqun والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
barakallahu fi ubangiji yake bayyana mana yake cewa wasabiquna sabiqun masu rigaye rigaye wurin aikata ayyuka na alkhairi wa'annan su ne makusanta a gummu gobe kiyama kuma wa'annan su ne za su kasance a cikin aljanna wadda take mai ni'ima wannan shi ke nuna mana lalle gaggawa wurin aikata ayyuka na alkhairi yana gadarwa bawa kusanci a gun ubangiji kuma ya gadar mai da samun ni'ima a cikin gidan aljanna a haka gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi abu ne wanda ubangiji yake so sai dai abin da aka yi istisna'i a cikin shi misali mu karanta hadisi wanda yake cikin sahihain hadisi abdullahi bin mas'ud manzo Allah yake cewa afdalul a'mal ai aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyul amali afdal wani aiki ne yahi fadala abun ubangiji ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa as-salatu ala waqtiha salla akan lokacinta shine yake nuna mana lalle gaugawa akan ayyuka aikata ayyuka na alkhairi abubuwa ne wanda shari'a take so abubuwa ne wanda ya dace dukkan mu musufanta da su lafiya ma a wurin ayyuka na yau da gobe wanda muke aiwatar koyarwa na ci gaba na da'awa na ai na na na na na kira zuwa ga tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga shek yazo abinda muka faɗa Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana muna fata duk wanda suka zo Allah mai da kowa gidan shi lafiya amin subhanaka
Allah daga jam'iyyar jamhuriyar Nijar Allah ya fata masa da alheri.